بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah madaukakin sarki wanda cikin ni'ima tasa ya hada fuskokina da naku a wannan yammaci ta ranar Lahadi kamar yadda dan uwa malam Lukaim ya faɗa muna hudu ne ga watan Ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da kuma 26 ga watan uku shekara ta 2023 wanda wannan shine darasi kenan na farko a cikin tafsirin da zamu yi na yamma wanda insha Allah ta'ala ya zo abinda Allah ya sauƙaƙe mana na zama a wannan gari za mu iya ƙoƙarinmu mu ga mun yi abin da za mu iya fatanmu shi ne Allah ta'ala ya sa mu cikin bayansa da yake so kuma yadda da su duka abin da za mu faɗa ya zama alkhairi a gare mu da wannan gari da mutanen da ke cikinsa Allah ka ba mu ikon faɗinsa abin da za mu faɗa ya zama kishiyar haka Allah ka nisanta tunaninmu ka nisanta harashenmu daga faɗinsa Allah ka sa kuma a ƙarshen rayuwarmu mu yi ƙarshe mai kyau mu haɗu da kai muna masu farin ciki a na fara da kiɗa kamar zan zama ɗan gombe duk da duk da dai yan kaduna sun ci ko wuta sun ce lallai ba su yadda ba za a ta da kura bayan wannan ramadanin to amma dai da abin da ya kasance Allah ya zama alkhairi a gare mu baki daya a a takaice yau zai zamto mana kaman budewa ne kenan cikin bayanan da Malam Abdul Qayyim yayi ya zamto kaman ya rage mun aiki kwarai da gaske wurin abin da na so na faɗa sannan kuma ina ga nayi bayanai masu faɗi a tafsirin dare da muka yi duk da cewa wasu kila ba sa wurin ciki waɗanda suke nan amma na san sun je musu ta kafofin sadarwa da kuma sauran hanyoyi da ake ake da su insha Allah ta'ala za mu ɗauki tafsirin mu ne kamar yadda malam Ibrahim ya faɗa muku daga cikin daga farkon suratul kafi dalilin kuwa shine in aka ce za a wani bangare a doma a zo nan ai wani to lalle za a ranka tsalla cikin gudu amma muka bar can a yanda yake muka ɗauki nan da nashi da Allah kila ma Allah ya sauƙaƙe mana mu samu kammala tafsirin a cikin shekarun da ba za su yawaita kamar yadda ake tunani a baya ba. Ina roƙon Allah madaukin sarki ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan watan. Waɗanda suke ƙoƙari wurin haɗa waɗannan ayyukan alkhairi tun daga waɗanda suka gayyata har wanda suka ba da shawarwari har wanda suka addu'o'i na alkhairi da wanda suka ba da dukiyoyinsu ko lokacinsu Allah ta'ala ya samu da ku mai tarayya a cikin lada baki ɗayan mu. to ina ganin tunda lokacin namu ya dan ja wannan ya isa ya zanto a matsayin bayani sai mu dauki ko da ayoyi ka ko ka karanta mana cikin suran sai mu bayani insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
الله سبحانه وتعالى يا بودي in an rage shi na ga zai eh ba komai ayi hakuri ka san yau ranar farko ne zai ya samu technical problems da yawa akwai challenges Allah ya saka mu kwa da alkhairi wannan sura da malam ya karanta mana ita ake sura da farko wato suratul kahfi wato sura da take magana akan kogo idan mun zo za mu ji menene kogon menene ke da alaka da shi a wuraren da Allah zai ambace su a cikin surar suratul kafi sura ce wadda ake ce mata makiyya idan aka ce wa sura makiyya yana nufin cewa sura ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga garin Madina ya daga garin Makka afwan ya koma garin Madina idan aka ce makiyya wasu sukan ce surar da ta sauka a Makka wasu su ce wanda ta sauka a Madina wannan ba shine ma'anan sura makiyya da madaniya ba idan aka ce makiya ana nufin wannan shekaru goma sha uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a garin maka Allah ya saukar mai da wasu ɓangare na ayin alkur'ani a ciki sannan aka ce madaniya ana nufin wato surorin da suka sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma madina ko da kuwa a garin makka aka saukar da waɗannan surorin sabili da akwai surorin da sun sauka a makka amma madaniya ne dalili kuwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi hijira ya bar garin makka ya koma madina kaman wani bangare na suratul maida in kun duba suratul maida za ku ga madaniya ce amma Allah subhanahu wataala ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina a garin makka yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum musulmi ba wai sai malami ba duk wanda yake musulmi ne yana da muhimmanci ya san abin da ya shafi makiya da madaniya saboda suna da alaka da abin da ya shafi imaninmu yana da alaka da abin da ya shafi ibadanmu yana da alaka da fahimtar shi kansa ma alkur'ani din kansa daga cikin dalilan da ke haifar da muhimmancin sanin makiya wa surorin da suka sauka kafin hijira da na bayansu shine mutum ya san ayoyin da aka shafe su ta fuskan karatu ko kira'arsu ko ma'anansu mutum ba zai iya gane an shafe wata aya an saukar da wata wanda ba ita ba sai ya san a ina ayan ta sauka idan ta sauka ne kafin hijira to zai fahimci abin da Allah ke nufi haka in ta sauka ne bayan hijira zai sa mutum ya fahimci abin da Allah ta'ala ke nufi ma'ana sanin waɗannan saukan ƙur'ani surorin ƙur'ani kafin hijira da bayan hijira yana taimakon musulmi ya san menene ma hakikanin abinda alkur'ani din ya kunsa sannan yana taimaka ma mutum ya san tarihin shari'a da matakan da ake bi wurin sanya shari'a wato na wanda ake sa mutane su yi ko su bari da kuma gane hikiman da ke sa abu abu sannu a hankali yayin gina shi wannan zai nuna mana abubuwa masu yawa na ilimi da kuma yadda ake gina al'umma sannu a hankali mataki bayan mataki. Sabili da damar da musulmai suke da ita a garin Makka ba su da irinta a garin Madina, ba ita ba ce suka samu bayan hijira. Sannan ƙarfin imaninsu a farkon musulunci wasu imaninsu bai da ƙarfi. Sai da wasu abubuwa suka rinka faruwa sannu a hankali wanda ke ƙara gaskata manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai sa wasu suka ƙara ƙarfin imani a musulunci har suka kira wasu zuwa ga musulunci daga cikin hikimar da Allah ta'ala ke yi mana haka akwai ma samu natsuwa na zuci ga wanda zai imani da Allah kuma iya tarbiyyar mutane wanda har mai raunin ciki zai iya yin musulunci ba kansa idan kun kalli misali a ayoyin da Allah ta'ala ya yi amfani da su wurin haramta shan giya za ku fahimci haka Allah ta'ala yana da iko lokaci ɗaya ya saukar da aya ya ce haramun ne shan giya kar wanda ya sha giya saboda shi ya halitta kuma ya isa ya sa halitta amma saboda da ya halice mu ya sa akwai rauni a tare da mu kuma waɗanda imani bai zauna a ransu ba da a ce farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ce da su ku daina shan giya ku barta gaba ɗaya wasu za su ce ba ma za mu yi musuluncin ba ya za ka raba mu da giya abinda ta riga ta zan musu jini da hanta duk inda suke hakanan suke rayuwa to wannan Allah subhanahu wataala sai da ya dauki ayoyi kusan guda uku kafin ya haramta ma musulmai shan giya a farkon musulunci aya ta farko tana cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce yasalunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka game da abin da ya shafi giya da caca sai Allah ce kul fihi ma ithmun kabirun ka ba su amsa da cewa akwai zunubi mai girma a cikin shan giya da caca wa manafi'u lin-nasi sannan akwai kuma wani amfani ga mutane wani yana da tsananin rowa amma in sha giya har hulan kanshi sai ba da kyauta a hanya ya wuce abin shi kaga shan giya laifi ne haka ne ko amma kyauta fa kyauta abu ne mai kyau haka ne wani kuma ba dama bai da sakin fuska alhalin annabi sallallahu alaihi ya ce karkare na aikin alkhairi ko mun kankantarsa ko da zaka saki dan uwanka ga ka haɗu da dan uwanka musulmi ka sakin masa fuska karkare na zaka iya shiga aljanna sanadiyan wani to kaga wani in ya sha giya ya dinga sakin fuska yana dariya kenan wai kaman wawa ko sakaran ina ke cewa baba madina baba madina ba sai dinka ce amurka kan an tashi kwatance zai kira cewa kaman wawan madina ai madina babu wawa dan duk wanda ke zaune a madina kadai zaman sa a madina gafarta masa zunubansa ake yi hadisi ya inganta akan wannan yanzu mu ba muna nan ba muna garin Gombe mun yi sa'a a masallaci muke ana karatu malaiku sun zagaye mu suna roƙa mana gafara amma da ba a wurin karatu muke ba a ce gefen hanya kake ko ɗakin matanka kana zaune kana ta astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wanda ke zaune a Madina yana barci duk ɗaya kuke yanda ake kankare maka zanubai wallahi tallahi shi ma haka Allah ke kankare mai zanuban shi ko bai istighfarin in koyi istighfari kaga ya hadara kake ina fata mun fahimci wannan dan haka babu wawa a Madina sai dai a nemi wani wurin Allah ya taimake mu to wannan abin da nake so in ce maganar makiya da madaniya kasantuwan ana saukar da abu sannu a hankali yasa Allah ta'ala ya ce suna tambayan ka game da giya da caca ka kul ka ce da su fihi ma ismun kabirun a cikin giya da cacin na akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin-nasi sannan akwai amfani ga mutane wa ithmuhuma sai dai zunubin da ke cikin giya da caca a wurin Allah akbaru min naf'ihima yafi girma fiye da amfanin da ke ciki tun daga nan sayyidina Abubakar dama shi bai taba shan giya ba tun da yake a tarihi bai taba shan giya ba hankalinsa ma bai yadda masa ya sha giya ba idan su sai na Umar radiyallahu anhu sai suka ce a'a mu ko da Allah ya ce ne amfanin ya fi cutarwan yawa da mun ci gaba amma tunda Allah ya ce zunubin ya fi ladan girma sai na Umar ya ce a'a mu duk da ba haramta ba ba mu ba ta mun hakura tunda dai an cutarwan ya fi amfanin yawa to kun ga yanzu me aka samu an fara samun raguwan masu shan giya da kuma samun karfin imani sannu a hankali sannan haka aka zo lokacin sallaye limami zai limanci ya zo karanta kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ba ta'budun sai yace a'budu ma ta'budun saboda me ya riga yayin mankas da giya abin sa shikenan sai hankalin jama'a ya tashi jama'a liman ba ya hada gabas da yamma ya cakuda takardu ya labarin sallamu kace aje a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ya baci kin jin wannan sayyidina umar kun san shi ya daina sai zo ya samu annan sulasu ya ce wai har yanzu Allah bai haramta giya ba ya ce sai ya umar Allah bai haramta musu ba ma ban da ikon haramta musu kun ga inda ake koyar da mutane kada ka zo ka ce sha yanzu magani yanzu ƙuruci dangin hauka ka san wani zai ga kawai ba a bazar da su kawai ai aiki a a karantar da su su masu zo ai aiki shi ya fi dacewa kun fahimta ko musulmi musamman mai kira zuwa ga Allah ya fi son mutum ya shiryu fiye da ya halaka kamar yadda likita ya fi son mara lafiyarsa ya warke fiye da a ce ya mutu to shine sai na Umar na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya batun giya ne yace Allah ta'ala bai ce komai ba ya Umar da aka kawo ƙara aka ce ga faliman abin da yi ai ko kaga liman yayi wannan dole kura ya tashi a gari shi ne annan sulasula yana zaune sai Allah ya saukar da aya ta cikin suratun nisa'i ya yi wallazi na amalu menene idan kuntum ila salata menene an da take cewa la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye sai sabai suka ce in dai ba an hana mu duka bane ai da sauki ba dai an ce lokacin sallah bane suka ce suka ce to mi shawara mana idan an yi mangariba zuwa isha za a sha hatta saki ai sallah sai aka ce ba za ta sake ba zai suka ce to daga magariba zuwa isha ba batun shan giya a tafi masallaci in aka yi isha'i ba suka ce mu haɗa a kulau a sha ai mankas kafin asuba ta sake mu mu zo sallah wannan kan ba mu da laifi ya za a yi bayan asuba wasu suka ce a sha wasu suka ce mu muna zuwa kasuwanni ba za mu sha ba kaga dai Allah yana ta zara abun a zukatansu kuma haka ake tarbiyyar mutane a takeice dai an fara raba su da abin da sun riga sun adoptin sun saba ya zama musu jini a ƙarshe dai har aka zo biki ma'ana irin bikin da suke na al'ada ga ƙabila kaza ga ƙabila kaza kamar ka ce ga fulani ga bare bare ka san za a yi ta ko ga kanawa ga zazzagawa za a yi batun za a yi batun gurasa da fate ke wani ya nike ce hai sai mu fulani da muka banke ku a wuri kaza kaga ya wasa nasu da ya rabe babarbari kuma zai tashi ce ke karya kina yi ai mu ne wanda mun buga ka kaga shi ma yana so ya wasa nasa kabila kamar haka ina muku misali ne wannan kabila ta yabi nata ta kwarzanta wancan ma ta yabi nata ta kwarzanta karshe sai fada ya kaure kafin ka ce wani abu har an yi gawa an kashe wani sai na Umar ya sake dawa ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga fa an fara kisan kai fa har yanzu Allah bai ce komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Umar Allah bai hana su ba ba zan iya hana su ba sai gashi Allah ta'ala saukar da ayan cikin suratul maida tace ta karshen haramta giya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ta'ala ce da giya da cace da kuke wane sa kaza wane sa kaza da irin cacen da ake na harbi din nan in an harba a ce wanda ya samu abu kaza ke da kaza Allah ta'ala ya tarkata su gaba ɗaya ce haramun ku nisance su domin in kuka nisance su za ku rabauta tunda kun ga giyan na raba tsakanin haka ne ko sai Allah ta'ala ya ce dalilin kuma da yasa na ana kushan giya dan amfanin ku inama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata fil amri wal bagha fil khamri wal maisir ko shaytan ne ke so ya sanya wutan gaba da kiyayya a tsakaninku da a cikin giya da caca a ƙarshe Allah ce ku hal antum muntakun kun daina sahabbai gaba ɗayan su ba wanda ya ƙara shan giya a cikin wanda suka ji wannan aya suka ce in hauna, wallahi mun hanu mun kuma bari kuma Allah zaka samu ƴaƴan halal ne mun daina to a lokacin kun ga yanzu Allah ya bi matakai guda na guda uku ya haramta giya sanin makiya da madaniya zai taimaka man wurin fahimtar yadda a tarihi ake bin mataki bayan mataki na gyaran al'umma da mataki bayan mataki yadda ake gina imani a cikin zukatan mutane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya ce wa ƙalar lazina kafaru laula nuzila alaihi alƙur'ani jumlatan wa'ida suratul furqan ina ma da me yasa ba a saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alƙur'ani lokaci ɗaya ba Allah ya ce kazalik gaskiya ne abin da kuka faɗa ba a saukar da shi lokaci ɗaya ba amma akwai hikima liyuthabbita bihi fu'adak dan kai annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarka ta nazo da abin da muke gaya maka gaskiya ne saboda za su zo su tambaye ka game da wani abu sai mu gaya maka amsan ka gaya musu wanda da a ce mun saukar maka gaba ɗaya za su ce sihiri ne da bokanci kake yi to wannan kaga shi ma yana da amfani akan wannan sannan kuma sanin cewa sura ta sauka amma a kafin hijira ne ko bayan hijira yana taimaka wa muke samu ingantaccen fahimta na ayoyin alkur'ani din sannan kuma ya san tarihin saukan ayoyin wanda kuma wanda yana taimaka wa mutum sosai wurin gane abin da ake nufi da ayoyin alkur'ani ina fata mun fahimci wannan daga ciki akwai ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda ba za ka taɓa iya fassara su ba wallahi sai ka san cewa makiya ce ko madaniya ce misali a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi duk wanda yayi jihadi yayi jihadi ne dan kansa to jihadi kuma kala biyu ne akwai jihadin nafs yaƙar ranka ka hana ta abinda Allah bai so tursasa mata ta yi abinda Allah ke so shi ma jihadi har Allah ya faɗi cewa wanda ya bibita duniya ba zai ba shi aljanna ba wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba Allah ya yaki san ran shi Allah ya ce dan aljanna ne wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa haka Allah ya faɗi to yanzu ya zaka gane Allah ya ce wanda ya jihadi yayi dan kansa ne to wani jihadin ake nufi cikin biyun nan in ka ce jihadin yaƙan san rai ne sai an tambaye ka dalili in ka ce jihadin yaƙan kafarai ne shi ma sai ka kawo dalili to inda kaɗai za ka gane sai in ka fahimci ina surar ta sauka surat al'ankabut ko ta sauka ne kafin hijira don haka kuma kafin a yi hijira ba a farlanta jihadi na kafirai da musulmai ba yaƙan san rai kenan ayar take nufi yaƙan ranka to kaga baka da yanda zaka iya fassara wannan ayar sai ka san ta sauka ne kafin a yi hijira ko bayan wato an yi hijira ne sannan yana daga cikin fa'idojin da ake samu na sanin cewa ayi sun sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ne ko ko bayan wannan yana nuna maka yadda musulmi suke da cikakken kulawa game da alkur'ani mai girma domin za ka ga cewa musulmai ba wai suna haddan ƙur'ani ne kaɗai na ta fuskan ayoyi ba a'a musulmai suna haddace hatta abin da aka rinka cirato shi da zamanin da ya faru da wurin da ya faru yanzu ka je saudiya ba sai ka ji an ce a fito a je ziyara ziyara ko a garin madina ina za a kai ka a ce uhud ai dole akwai abin da ya faru yasa za a kai ka uhud me yasa ba kai aika wasu duwatsun nan me yasa ba kai ka wurin su ba to wannan kiyaye tarihi na musulunci da alkur'ani yana daga cikin abin da makiya da madaniya suke taimaka ma mutum kuma wannan yana nuna cewa mutum zai ƙara samun gamsuwa game da musulunci da ƙaruwan imani sannan daga cikin amfanin sanin makiya da madaniya shine sanin wato tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ƙur'ani cike yake akwai ayoyi wanda suka cika suka tumbatsa cikin alkur'ani wanda kusan gaba ɗayan waɗannan ayoyi ɗin sun sauka ne a tsawon shekaru 23 kamar yadda muka sani na tarihi da na makka da na madina kuma waɗannan za su yi maka bayani cikakke game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda rayuwarsa ta kasance to ya za a yi mu gane ayoyin makka da na madina gane su yana ƙara maka jin zaƙin ƙur'ani ko da ba ka san ma'anan abin da ya kunsa ba to ballantana kuma a ce ka san ma'anansa da fassararsa kake ganewa sai ka ga liman ya yi sallah ta minti ashirin kana ga kamar minti bakwai akai na daga cikin abin da kila ma ya sa yanzu muke kukan limanci daga cikin abin da ake yi na sallah rashin sanin haƙiƙanin ayoyin da zaƙinsu da jin garɗinsu a cikin sallah sai ka ga an yi sallah minti bakwai sai wasu su fita kuma suna zagin liman na minti goma sun kasa hakurin sallar minti goma amma suna tsegumi a kan liman har na minti sha biyar ko ba haka ba ne wani ma sai ce liman ƙara zuwa masallacin me yasa minti goma ba ana sallah aboki na kamanta sallah ita ce abin da ake yin hisabi a farko akan tara alkiyama ita ce fa wanda in ce kyau komai ke sauki in sallah ba ce kyau ba an samu matsala ba ina cewa limamai su rinka tsawaita sallah ba ne shi ma bai kamata ba idan limamai suna tsawaitawa tsawaita wanda kuma ya wuce hankali to shi ma kuma zai sa mutane kin abin da Allah yake so su so shi ma'ana dai ana cizawa ne ana hurawa kar mutane su saba da wani bai daya wanda kawai akwai wani masallaci mu a garinmu wallahi masallacin ma akan kwana yake akan titi mutane suna sallah kusan alƙiblar su guda uku ne a masallaci ga inda na masallacin yake da yake kwalta ta yi haka wasu ma sai suka fi kwaltar suka suka wai an ce a risa suka ce mun daɗa risawa sai suka yi nan wasu su kuma suka yi can za ka ga ana cika ka an ba gobe wallahi za ka zo wuce da motar ka ka ga wani ya sujada ga kan shiga tayar motar ka sai ka bi a hankali me yasa suka ce ai sharp sharp limamin da an zo kawai da ya buga da an tashi to yana da kyau kar a fitini mutane a sallah abu ne mai kyau amma fa kar kuma a je a yi sallan da Allah ba zai karba ba domin akwai sahabin da ya zo ya shigo masallaci ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya je yi sallah sai ya tashi ya zo ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa sallamarsa sai ya ce masa irji fa salli ko ma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli Sheikh Muhammad Nasiri na Albani ya kawo wannan hadisi a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ma ka je kai sallah ya koma ya sake kwakwafa ta dai yanda dai muka san Abujan nan ya dawo ya ƙara sallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallaman ka kam lafiyar ta lau sai ya amsa amma fa baka yi sallah ba je ka sake yin sallah a zahiri mu mai muka ga yayi sallah a takaice sai da ya haka so uku da aka zo na ukun da yake sahabi sahabi gangariya ne ba ka taba samun mutumin da ya kai sahabi inda wannan mutumin ba annabi bane shi sai ya ce mishi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ko ya mun ban iya bane kaga wannan mutumin kirki ko ko ba haka bane mu mu ne sai ka ce to ya ma abin yake nema ni na dan manta ne ko fa ƙarya ne bai sani bane sai an bayani sai ce wallahi ka sabuwa sun yawa ne muka dan manta aboki na baka sani bane ba laifi bane dan ka koya ai ka je aljanna shine burgewa an gane ko to shine Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake so ku sani sai ya tashi yayi masa sallah yanda take to abun ban tsoron sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wallahi da ka mutu kana irin wancan sallan ba za ka shiga aljanna ba za ka rabauta wancan sallan ba ta masu zuwa aljanna ba ce shi yasa har sahabbai sai da sunansa ya bace a cikin su suke ce masa almusiu salatu mai muna na sallarsa to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ƴan uwa musulmi mu masalin wato mu kiyaye shi shine mu gane bambancin ya ake gane bambanci tsakanin sura wadda ta zo kafin hijira da wanda ta zo bayan hijira surorin da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zaka ga suna da wani uslubi a yayin magana za ka ji Allah na tsananta magana yana tsauri a cikinsu balma za ka ji Allah yana amfani da kalmomi waɗanda suke da tsananin wahalar fahimta saboda larabawan su gane an fi ƙarfinsu wannan larabcin daga Allah yake akwai larabcin da gobe ƙuraishe ne sai ya tambaya an masa bayaninsa saboda ya gane ba ƙirƙirarsa aka yi ba shi alƙur'ani to za ka ji Allah yana magana da tsanani da tsanantawa a cikin surorin da suke galibi na na kafa alisulas ne hijira makiya ne saboda waɗanda suke a wannan lokacin galibi ba su kaɗaita Allah ba gumaka suke bauta mu sannan kuma na biyu wasu sun fahimci gaskiyar sun ki aiki da ita to ka koga a nan Allah ba zai lallaba su ba da ma ba su sani ba ne to da sai yi musu safa-safa da ma ba sa masa shirka ne da sai a yi musu safa-safa to wannan shine sai Allah ke musu magana ta yadda za su fahimci haka in kana so ka ga misalin abin da nake faɗa je ka karanta suratul muddathir da suratul qamar ka ji Allah da Allah ke faɗa sa yukzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu maw'idukum was sa'atu ad kai da ji wannan magana ka san kai da magana ko ba haka bane ko baka san fassarar ba ka san an hado zafi a wurin wannan jarabawa sai an cika bukulet da yawa a ciki to haka Allah yake magana sannan ayoyin ayoyin da suke na Makka ne zaka ji su galibi ba su da tsayi shi yasa ka dauki daga abasa surata abasa ko tun daga ammama har zuwa nasi dukkan su makiya ne babu surar madina ko daya a cikin su zaka rinka jin ayoyin su yan gajeru amma fa sai zafi knockout za ka ji damdama alaihim kai damdama ka san ai an ji jiki ko ba haka bane iza zulzilatil ardi zulzalaha ai akwai magana to haka Allah ke ta magana tun daga nan zaka ji surorin nan na kasa shi yasa daga bacikin wurare masu wahalan tafsiri da ma wahalan hadda da wahalan sanin ma'ana suna waɗannan izifi biyun kasan suna daga ciki da yawa ba sani ba sai ka ji ana fa izifinsa biyu daga amma ne amma ba wurin wasan yaro ba kuma in kana shakka je ka shiga kajiyar da take za ka ji abu sosai a wurin to haka su kuma surorin madina Allah subhanahu wataala za ka ji yana magana mai taushi a cikinsu za ka ji Allah yana magana ne masu taushi a ciki kuma yana sauƙaƙawa kuma ayoyinsa suna da tsayi misali don ka dubi suratul tur za ka ji babu babu abin nan wa tur ko wa kitabin fi baitin ka ji ma kai kaka baka ji ma'anan ba amma suran na shiga ranka to surorin madina za ka ji suna da taushin mu'amala sannan bambancin da ke tsakaninsu ta fuskan maudu'i magana akwai abin da surorin makiya in sun zo shi suke magana a kai ba ruwansu da wasu bangare akwai ayoyin madina wanda in sun zo magana ba ruwansu da bangaren da makka take magana a kansu daga cikinsu shine za ka ji duk ayan da ka ji allah yana yawan maganar tauhidi a kai da ingantacciyar aƙida da kuma cewa za a tashi mutane bayan sun mutu to da kaji ana ko fassarawa ake yi kaji ana yawan maganar tauhidi tashin mutane bayan mutuwa to ga ya mazuciyarka wannan sura ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kamar yadda idan kuma kaji wasu surorin sun zo suna magana a suna fayyace al'amuran ibada jinin al'ada da kaza ana maganan aure ana maganan gado an zauna lafiya ne ko ba haka bane lokacin da ba a ba a zaman lafiya ma ina ke maganar kasuwa da sauransu barin ma duki ake a gudu da imani haka sahabbai suka rinka yi don ka ji ayoyin da suke bayani irin wannan yana nuna ayoyi ne waɗanda suka zo suke magana akan makiya ko asabin da yake madaniya ne shi yana daga cikin falalan wannan sura ta suratul kafi da za mu karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi daga albara bin azib Allah ya ƙara yadda a gare shi ban faso mu ta minti 30 kuma ya cika so da dai ban fara da wuri ba ina so mu rinka tashi daidai lokaci ka rinka gajiyawa to ina ganin shawara ta mu haƙura a nan gobe sai mu faɗi falalan suran sai mu shiga cikin suran saboda ya lamto mun rinka yin abin da nishaɗi da kuma jin daɗin abin da ake yi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah madauki ya sa mu tarayya a cikin lada abin da muka yi kuskure a ciki Allah madaukin sarki ya yafe mana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin. Malam.